Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
da mu a wannan mazauni mai albarka zawuyan maulanmu shehu salamuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur yau lahadi ashirin ga watan disamba miladiya dubu biyu da tara wanda ya daidai da hudu ga watan muharram hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin a karbar lawan bismillah يا ربنا بسيد المختار ونوره وحيده المدرار فهب لنا العلم والمعارف وعلينا المرام والعارف يا ربنا وجع بالعباس وسره ونوره النبغاس وقع قلوبنا بخير جامع والله وعدنا بالمؤمن يا ربنا بسيد السماوات بنوره وعلمه السماوات يا ربنا بطبيعة الهاوي ومن بسره الهاوي واختارنا جميع باب الخير ولا يمسنا جميع الضرير يا ربنا بسيد سكرجي ومن به جابر الفيدي لين لنا العبيد والجبال عن الجنون والكبال وابتعد الكنوز والعيون وانفذنا الأدرار والعيون يا ربنا بشيك الفنان نصر ونور الجميل فعلنا وغنى الهيم ولينا النوم غياليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والمجدين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والتالف بنظرة تاتي لنا بالزمن الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halarar hahutul aliyya yake da bukatar komai da komai a cikin halarar nasutul akdas kowa ne amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa kowa ne ne kuma ko dan wane ne tabaraka wa ta'ala
zuljalal wal ikram a yan uwa muna roƙon Allah ya dawo mana da shehu lafiya kuma ina taya mu murna ina taya mu kuka da nadama a haɗa baki da fajiddin bididdin hayyarar kalba wani lubba shi nake muku ina taya ku murna ina taya ku bakin ciki ina taya kawo nan mu murna ina taya kanmu bakin ciki murnar me muke yi muna murnar shiga sabuwar shekara bakin ciki kuma na kurakuran da muka dinga aikata a cikin shekarar da ta wuce shine bakin ciki saboda ina roƙon Allah ya sa mu yi ɗamara wannan sabuwar shekarar ya zama ba za mu yi fashin wazifa ko sau ɗaya ba kuma ba za mu yi fashin dukkan abin da muka saba aikata na alkhairi ko sau ɗaya ba kuma mu yi ɗamara zikirinmu da salati ya fi gulmace gulmace yawa a cikin aikinmu wannan shine abin da ya kamata kullum idan shekara ta ƙare ana murna cewa yanzu mun shiga shekara kaza shekara ta talatin da kaza shekara ta arba'in da kaza na cika shekara hamsin cif cif cif to in an tace hamsin din na an ci aikin alheri nawa kai sai ga mutum yana nema ya ji kunya saboda haka shekaru sun tafi aiki sun yi kaɗan muna roƙon Allah ya taimake mu ya shagaltar da mu da shi ya shagaltar da wasu mu da mu abin da muke roƙon Allah kenan har kullum Allah ya shagaltar da almajiran Shehu Tijjani da Allah ya shagaltar da makiyan Shehu Tijjani da wani Allah so da ka yi wakar mu yadda ga sabon shekara ta zo ko mu ɓata lokaci mu zauna mu ta batsa mu ta ƙarya mu ta gulma mu ta annamimanci mu ta surutan da ba za su amfane mu duniyar mu da lahirar mu ba mu ta zikiri kurum mu ta salati kurum mu ta karatun qur'ani kurum mu ta karanta diwani mai ta shauki da kauna zuwa ga Allah shauki da kauna zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi ake kira ta'addushi da tashauki ba jazba ba ce jazba abin nema ne a kowane lokaci ga bawa ma'anan jazba bawa ya so Allah har Allah tabaraka wa ta'ala ya ga a zuciyar ba komai ifasgi zuciyar ta tafi wurin shi ake cewa jazba ba wani abu da yawa za ka ji an ce shehu radiyallahu ya ce isnaini laysani ni wala min al-tariqi bi shay majzubun lam yasluq wa salikun lam yajzub abin da shehu yake nufi da sulukin al-intibahi min nawmil ghaflat shi ake cewa suluki to yanzu in ka ɗauko wannan wasiƙa ka ce shehu ya ce mutum biyu ba ni ba su majzumin da bai suluki ba da salikin da bai jazba ba in baka san ma'anan magana shehu ba za ka fidda dubunnan mutane a dariƙa baka sani ba wataƙila kuma kai ne baka ci ma'anan suluki bawa yana kwance sai ya mafarkin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ya farka a firgice farka wannan da yi sai ya kiyaye miƙe kuma ya alola ya miƙe tsaye to wannan zaman da yi shi ne shoge su tun da ka gane dan ne aka halicce ka to tashi ka tafi ne wurin wanda ya halicce ka to rashin tafiyar shi ne shi ce ba da ba a yi ta biye biye kullum a ɗauko wasiƙa a rasa ya za a yi da ita wannan shi ne abin da shi yake ne mutum ya yi suluki ba wai ma'anar wani suluki a cewa wanda bai yarda da dalila ko a'a suluki bayan mutum ya farka daga baccin gafala sannan kuma ya miƙewa kai ne ka farka da asubahi an kiran sallar farko amma tun da ka farka kana zaune baka tashi kayi alula ba kai baka komai ba har karfe takwas na safe kana zaune me amfanin tashi da ma baka tashi ba da abi so da ka tun da har ka farka to miƙe ya alula tashi ina bulbuli sannan kai istighfari ka tayi masallaci ka je ka samu sallah asubahi to sulukin ka ya cika to me jazba jazba usuli da fanayi da fatali rabbani shi ake cewa jazba wanda ya samu usuli ya samu fatahi rabbani ya samu fada'i za ka ce shehu bashi bashi amma ka san waɗanda shehu ce bashi basu so da haka wannan takardar za ta zame samu ga zuciyar mutanen da suke karanta ta musanta ba za ka je garin ka fidda wani hakika ka fidda kanka yanzu yanzu to saboda haka muna so tun da muka shiga sabuwar shekara Allah ya taimake mu mu zama daga cikin waɗanda za a rubuta sunayensu a cikin sahabban shehu tijjani na har abada waɗanda wani abu ba zai taɓa imaninsu ba salbu ba zai shiga imaninsu ba ɗardu ba zai fitta su a musulunci ba saboda muna roƙon Allah ya mana wannan yan uwa kuma inna mal amalu bin niyyat kar ka ji an faɗi kamar yadda malamin mu da ya buɗe karatu ya ke faɗi cewa shi amfanin ilimi aiki da shi ka ji ka bi sanina wa a ɗana ba sanina wa a saina ba so da haka tun da ko haka abin yake to sai mai kokari duk mutumin da ya sa niyya ba zuciyar shi to zai yawo so da yanzu da mutum ya zauna ya fara tunani to gaskiya ba to tun da aka shiga wannan sabon shekarar gaskiya wancan shekarar da ta wuce salatul fati da ne kwata-kwata ba su miliyan biyu ba amma wannan shekara in Allah ya daka min shekara in Allah ya ja da raina sai na yi miliyan biyar ko miliyan goma zikiri kuwa in Allah da numfashi na da ismul jalala zai dinga fita ba zai dinga fita haka kurum ba a banza domin numfashi da ake gani fa yana da amfani kar mu daura kawai numfashi kenan ka shaƙi iska ne ya fita shi kenan haka haka haka haka an fi so numfashi idan ga fita da ambatan Allah daga cikin wato ya zaɓo wani suna daga cikin sunayen da ma'arfarka ta yi daidai da shi imma numfashinka ya dinga fita da Allahu akbar Allahu akbar numfashinka kenan ba bakin ba ne ke bari numfashin ne ke bari Allahu akbar Allahu akbar ko kuma numfashi ya dinga fita da subhanallah subhanallah subhanallah imma numfashi ya dinga fita da Allah Allah wannan mafiya sun fi girma numfashin ya dinga cewa Allahu Allahu wani kuma ya dinga cewa hu hu hu wani kuma yana cewa a a a haka haka haka marati amma wani wallahi in aka gaya ma abin da numfashin sa yake faɗi wallahi tallahi sai ya yadda sharbi ya tuba ya ce wallahi shi ba musulmi ba ne wallahi tallahi numfashin kurum abin da yake faɗi na sharri da zai mutu haka sai ka ga abin baki saboda haka shi yasa bin shi Ibrahim wani abu ne wanda yake halala daga Allah kurum wallahi ka bi shi ka fahimce shi ka fahimci inda ya dosa da abin da ke nufin al'ummar annabi da shi wani matakasi fihi mu an asukahum ila hadratul barr rahim ilahina ba za ka taba yin wasa ba za ka taba kara shi da wani malami ko ka taba yin tunani wai maganar sa ba ne duk magana tana biyo bayan maganar sa yasa ko a wurin maganar ganin Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah da yazo ya ce ra'a rabbahu haqqan da ainin wa surati wa kullun siwa hadha wa ra'a wa ra'i tunda ka ji na ce maka annabi ya ga Allah duk wani malami da zai ce maka bai ga Allah ba je ba magana bayan ta ni da shi ba ma rabuwa kuma ya gaya mun ya ga Allah ko ma ya ce kan yanda irin ganin da yawa Allah ne kuma irin ganin da ne mai kenan kuma da yake banta da Allah a halar da ba kowa ba komai ba haske ba duhu ba akwai ba babu ni ma anan muka haɗu da shi to yaya kuma za ka saboda ka je kai ta biye kurum ga abin to mu jajiwa ne
أليس صلاة الله ثم سلامه رقيت دور الإرفان جبت المقاويد إلى ذات العليا بحب راس وصلت إلى المعبود وإذا فإندعي سلام دام في كل مشهد بمشهد وإذا وعدني من قد أبني كل ما معي إلى أدرات العليا حميدا وزنعي لي ناسي الدار لوراني إلى زيدا يبني رسول الله اتباع مرشدي سبيلا فإذا ليس صلاة الله ثم سلامه بهذا ما العدا فليس لا تلاي ثم سلامه تجيب بها من دام فإذا ليس لا تلاي ثم سلامه فمن دامنا من ما فإذا ليس لا تلاي ثم سلامه
la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim حرف الزاي yace harfin zai رقيت
na hau زر الإرفان ƙarshen dutsen sanin Allah na hau tozon ma'arifar Allah na tsaya duk mai neman ya san Allah sai ya biyo ta wuri na in ba haka ba sai dai ya san wani abu daban amma ba ni ƙetar halara ta ce ya san Allah dole sai ya biyo ta inda nake Da- da ma'arifa ta ma'arifar Allah take cika
جبت المفاوضة yace na yanke hijabai da dazuzzuka da farƙaƙiya إلى الحلقة العالية na kora al'umma zuwa ga halara madaukakiya وللفيل sannan kohun kai da tijjaniya da umar rubuti da muhammad labizul alawi da muhammad nazihi da manyan fitiman kuduban tijjaniya suke fafutukan nema قاعدة wallahi na kama ko su bi ni kudu na riga na tafi ko ha'iza na taro shi kohun nan da shau tijjaniya wani dadi bai zafin ala ashabi والناس في غاية ما يكونون عليه من الدين والشدة ويدخلون الناس في طريقتنا أفواجا أفواجا shi Ibrahim ya ce duk kowanne yana hannuna
بحب رسول الله
kamar shehu an tambaye shi a ce to shehu ya aka yi Ali Tamasini bai samu ba Muhammad Ligali bai samu ba Muhammad Hafiz Al-Alawi bai samu ba Muhammad Nazifi bai samu ba Hmm? ya aka yi Umar Huti bai samu ba Abdullahi bin Lahaj Al-Alawi bai samu ba baban kama ya aka bai samu ba yace kakka yi tambaya bi hujjar Rasulullahi ai na fi su san annabi ne eh suna san annabi amma Allah na fi su yace to da san annabi na kwaci ko rukuru أحمد yace mafi godiyar halitta سيدي shine shugabana وصرت إلى المحبوب sai na zama zuwa ga abun so نلت الجوائز na samu kyaututtuka annabi ya min kyaututtuka ya min kyaututtuka wasu ya ce in faɗa wasu ya ce in yi shuru yana wani ya ce wakil hajji yawmal idi bil khair min minan jaharan atani al mustafa bil manali wa ashabani ma la abu bi sirri ana cikin aikin hajji amina sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ni ya ba ni kyaututtuka ya ba ni abin da ba zan iya gaya ma wani ba ko da na yi maye kuma ko mun kusancin mutum da ni ba zai taɓa yiwuwa ga gaya mai ba wani abu ne tsakanina da shi
فإن دعشت الأقدام shi yace kaga manyan kuduban halitta irin su ibn arabi irin su ida bin irin su abdul hazan shazali irin su imam dasu irin su ibrahim al-matbuli irin su ibrahim al-majzum irin su ibrahim al-khawwat irin su ahmad al-badawi irin su abul qasim al-kushairi irin irin waɗannan gaggagaggan bijiman kudubai waɗanda ba su ganin kowa a gaban su sai annaba in suka fita hayyaci yayin tajalli في كل مشهد kowace irin magana ta ganin zatin Allah da ake في مشهد عن الذات yayin da ake cikin shuhudin sifa ko suna ko aiki na zatin Allah ko da bai suke fita hayyaci to ni idan ka ganni a halar ganin zatin ma ustul marakiza ina da kujera a wurin. a halar zati ma ni a nazarai yayin da yanzu suka faɗi sun ga wata sifa ta Allah sun rikice hankali ya fita ya rabu da su ni za ka gani a halar ganin zatin ma akan kujera ne ina duban shi yana duba ta amma idan da ake duban ma fa shi ne dan garga dauka abu biyu ne duk abin da ya shiga lar Allah ko ma yake babu ballan azubu bil haqqi ala al batil bai da magufai za wa zai ja al haqqu wa haqa al batil inna al batila kana zahuqa to haka yake
watsi Shoce bayan na je kuma ina yayyankewa ina nannadewa kulla mahmahin kowane irin daji da hijabi liman kada habbani ga wanda ya so na so na hakika kad habbani ya ce liman kad habbani ba liman habbani ba akwai wanda zai ce ina ka san ko mata ma soyayya kala kala ke su akwai wanda zai gama ce ce wallahi ina son yi ta faɗin maganganu wallahi kaza ni kaza ni kaza amma akwai wanda ko magana bai yi a aikace za ta gani kuɗi ai ta kawo kuɗi ana kawo a tamfuri ai ta hidima amma wani kuma zai zai ta surutu ne da an ce za a anko ba zai ƙara zuwa ba sai an yi mata to to ga zuwa da ita na da wayo ta ƙara mutuwa to haka wani za a wani duk wani hayaniya za ka ji ya ya tsaila tsaila da an ce za a yi wani abu wallahi ka daina ganin shi a zawiya sai an daɗe sannan ka gani da ne ko
ila alhadratil aliya yau ce duk wanda ya zo ni so na hakika na gaskiya zan yanke mai hijabai in tura shi halarar Allah halarar nan maɗaukakiya kuma daga nasu zan ɗauke shi dangana da shi da malakutu in ɗauke shi daga malakutu in kai shi jabarutu ya ga asiraran da ke jabarutu sannan wuce da shi lahutu ba zan gushe ina tafiya da shi ba sai na kai shi hahutu aliya sannan in rabu da shi walau kuntu ramiza kai ko da bana nan kana gani kamar na rasu ko an ce maka bana nan ina kabari na zama ramzi wallahi zan yi wannan aikin har yau ko da kana ganin bana nan saboda hayati rumusun kullu hawa shara to walau kun turaniza ko da ina kabari nan ma wannan aiki ne kaso ne
ilahi sai ce ubangiji na wa sara nafsiya ya kiyaye raina attara matukar zamani dawara ba za a taba gani na ba aminu ila ma laysa fi shari jaiza ina mai karkata ya zuwa ga abin da bai halatta ba a shari'a duk wannan jazbar da wannan fana'in da wannan ishkun da wannan abubuwan duka kaga ana yi na kauna zuwa ga Allah din nan da kishirwa da jin yunwa da kunar ruwan hanji da fafashewar hanta da narkewar zuciya da nashewar ruhi ba za ka taba gani yawa ce lokacin sallah ai na ki ba kwace maka yau ana ramadana in sha biyu kwace maka ina wani wasanni wanda yake a halasari duk wannan jazbar da wannan fana'in da karewar da narkewar da indimazi da fana'i da karewa duk ba zai hana nan bautar Allah za ka same ni ina karatun Qur'ani za ka same ni ina sallah za ka same ni ina azumi za ka same ni ina sadaka za ka same ni ina sada zumunci za ka same ni ina afuwa za ka same ni ina duk abin da ka san annabi ya dace a koda yaushe a warkace nake kuma a cikin maye a wani wuri yana wani yana cewa mu ne bugaggun da ke natsar da warkakku ko a zahiri ya abin mamaki ne mutum ya je shafiya ya kuku ya zo ya ga masu hankali suna da suke ce ku daina irin wannan wannan wauta ne sai ka ce ba ku da hankali da Allah ku daina irin wannan kai kai ni can kai ma yi can ai dole a mamaki to mutanen shehu ke duk mutumin da isan shehu sani na gaske wallahi duk inda ya ganshi a buge cikin kaunar annabi ya bugu ya yi ɗin ya sha ya yi tatil amma kuma ya fi wanda ba ba hankali
biyum ne rasulillahi na samu wannan karfin ne da albarka ko kuma da taimakon ma'aikin Allah hiddi wa murshidi masoyina kuma jagora ne.
bi tarbi laulam da saboda jeranta yabbai da nake yi kasiftu faiza hakika na zama rahautacce alayhi salatullah salatin Allah ya tabbata gare shi thumma salamuhu sannan amincin biha da albarka wannan salati da nai in hazama al'ada makiyana su tarwatse su rasa gabas da yamma kudu da arewa su zama kalfarashi mabsus makiyana duk inda Allah kai musa kaga sun fita hayyaci sun rasa ina gabas ina yamma ina kudu ina arewa ba san ina suka dosa ba a addinin ma kullum sai dai Allah dai ya sa mu dace sai dai Allah dai ya sa mu dace kaga mutum ya shekara arba'in yana ibada ma ya rasa wai yake ma gaskiya wai wata mata ce aka fi tarin shi tana har hajji tari ya fi so biyar tana zuwa aikin hajji sai ta ga ana tari ita da wata yar wata hajjiya ta ga ana tari a coci ana abubuwa sai da yaje ta ce ka Allah kin gani suna ta hauka kawai hanyar ta ce hajjiya wani ya san ne gaskiya Allah zai za mu dace a jiya ta zantara ba ku zai gaskiya ba to to irin wani almajirai in ba almajirai ne wallahi duk in Allah ya ba mu dace da kuro wallahi ba a ga za mu yi kidi ba wai ga abu da ake cikin gaskiya ne
wa masa yawan ce to sannan wanda ya muna na min zato ko ya muna na min aiki wa baraza ko kuma wanda ya nemi ya fito na fito da shi Allah ka tarwata irin waɗannan mutane alayhi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan min tusa biha da albarka wannan salati yusibu man damani wato wannan salati ta zama kibiya ko mashi ta tafi a kuɗe kar ta tsaya sai ta sauka a ƙirjin wanda izalince wal mubariza ko ya fito na fito da shi shi ne tasibu ya man zamani wanda izalince ne wani mubariza ko ya ne ne ya fito na fito da ni to kamun na fito kibiya ta ta kashe shi na fito sai na yi a ce ai ya mutu ya to shi kenan ina wani kuma ya yi ba wani shehu
alayhi salatu Allah to salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincin sa biha da albarkar wannan salati yustafa ake zaben man jabal mafawiza wanda yanke da zai da hijabai da duwatsu manya da tekuna da saharu nahawi ya taho kaula a wurina saboda yan uwa mu shirya ba ga ta jiya da ta zo har a kaba na ta ga shi nan shehu ya yi salati ya ce wannan salatin da albarkarta Allah zai zabi wanda ya yanke dazuzzuka ya yanke saharu ya yanke duwatsu ya yanke tekuna na hawi ya tafi na alayhi salatu Allah salatin Allah ya tabbata ga ma'aikin Allah thumma salamuhu sannan amincinsa ma'al ali tare da alayensa wal ashabi da sabon ma dumtu ajiza matuƙar suna gani na ɗan adam da ke yi to Allah ya wa annabi salati
عليه صلاة الله ثم سلامه يوم جانا بياسر المقدس رانيا يجري كل مسك وعنس أرانيا بدأت الأقدر فيها جاوى فزلت فيما تايا بكل يلومونني فازددت ثوبا ومغرما لجنب الأمم العيين درسي ذهبت إلى أمر الله في كل مزاتي لدرك رسول الله غيره إلى وعيه آلاتي من العجب شهيدا دايراتي قادر الممتاز هو العين عين الآي ولا هو عينه له الكباسل وجعله بينهما له ليبات ليبا ودار ما قامت له القدس والفردوس ودار سلام بعد عدل وعزل فوتلمس مجدا وما جنة النعيم تزينا لقدمه تلوها ولن يرجي غير المصطفى وهاديه ولن يرجع في الفردوس دون قد جزي له مني يا يومان يوم بعد
ويوم هو فيه غيره كالدم حرف السين حرف السين سلام
shehu radiyallahu anhu ya ce gaisuwa ta يا أم ya ta samma جناب الهاشمي sasannin bahashiman dangi المقدس abin tsarkaka gabarin aini da tawaya يدري gaisuwar ta wulakantar da كل مسك kowane turare mai kamshin aljihun ونرجسي da kowane irin turare mai ƙarshen narkar أرانيا ni na gani ko ku ku gani ba قد أطلقت ita na saki كرسيا manyan idanun nan nawa wanda kuke gani a hoto manyan nan fararen nan to na saki فصمت
wato ma- wato zahawa ma'abocin soyayya ido na da kake gani ni ba zuciya ta kawai ke san Allah ba har idanuwa na ma- ma- masoyan Allah ne shi za ga idanuwa na ma ba su kama da idon wani ba. komai na za ka ga daban ne ko da shi in so ya sa riga yanzu ka sa irin tashi to sai an ce maka ba yadin ma ba iri ɗaya ba duk abin da ya taɓa ya sai ya zama daban da na wani saboda a san annabi ya bambanta da kowa haka komai nashi ma ya bambanta da kowa maganarsa ba ta kama da ta kowa ba dominsa ma ba irin na kowa ba idansa bai kama da na kowa ba hancinsa bai kama da ko na kowa ba tafiyarsa ba ta in yana tafiya matansa da ƴaƴa ma ne ke suke daga cikin gida wallahi ka ji matansa tana zo ki gani duk ga irin tafiyar da yau kuma zo ki gani in ba shi ruwa za a yi wani kai da za ka fita ma ana kana sai na dawo ana tsaki amma ana maganar ciwo karar karar kana zumbara baki ai shi daban yadda ku sau da ta yace na tafi manyan idanuwa na waɗanda suke cike da kaunar annabi فصمت sai na ɗauki بما كل يبنسي da duk abin da kowane irin bijimin kuɗi zai iya in ya ɗauka سعيا به zai gajiya da shi na ba shi kwakwalwata na ba shi zuciyata na ba shi komai ya ce garken dabbobi na ma na ba shi na ba shi matana na ba shi yayana ya ce kai ban gushe ba ina ba annabi komai na mallaka ko yanzu ka ce ina son ka shehu shehu ya ce na ba annabi kai so daga komai na shi ya ba annabi ya ce to da wannan sai na ɗauki wata irin amana ta Allah wadda duk koshin kuduri in ya ɗauka wallahi sai ya faɗi da za ka tara kuduban halitta kaf ka dora musu abin da na ɗauka wallahi dai sai su fada akan gwiwarsu ba za su iya ba yana cewa na ɗauki abin da da za a dora wa duniya da lahira da sun rushe ba za su iya ba kuma aya shi ne inna arabna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa bayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan to wai insanu kafiri to in baka sani ba ka nemi wanda suka sani fa qalbi kabira ba ta Allah ya ce ba
يلومونني shawai ce mutane suna zargi na فازددت
maimakon ni kuma in shagaltu da su ni kuma sai nake ƙara taraki شوقا ومكرما a wurin ƙaunar annabi da fike za ka same ni kullum zuciyata na kuka idanuwa na suna kuka saboda annabi yayin da zuciyar makiyana suke ƙauna suke bege zuwa ga abin duniya ni kuma yayin nan zuciyata take ƙauna take bege zuwa ga muhammadu rasulullahi kaga an sha bambam kana kina amma ba abin da ke zuciyarka sai kwaɗayin abin duniya so kake ka ci abinci so kake ka sa riga so kake ka gina gida so kake ka auri mata iri kaza so kake kai kaza ni ku so nake in sadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kowane irin hali
لجنب الهمام yace zaka same ni kullun ina bege da jaddul humani ga sasannin ainihin sadauki الأريهي shugaba المقدس abin tsarkakewa gaban aibi da tawaya لأمر الله na rantse da wanda raina ke karkashin ikonsa ذهبت na tafi na riga na yi gaba sai dai kai ta zagi zagin bai san inda nake ba kai ta zagi ƴaƴanka su ce wai da wa kake ne sai ba a nan ai ai mun wanda dauka kai ka zare ne ai wanda kake zagi ya yi nisa tuni ya ɓace masa bayan yana bari yana cewa innani qabla al-baraya hubbu shughulul janan tun ba ya talikai ba san annabi shine shagalin zuciyarka to wanda tun ba a halicci kakanka Adamu ba shagalin zuciyarsa Annabi Muhammadu to me za ka bata kan lokacin ka kana surutai ko kana ta kai aikin da za ka yi kawai in za ka yi handama ya handama in za ka yi cuta yi cutar ka kawai in Allah ya so ya yaje ma amma kan ka bada wannan halarar ka saki baki yanzu ka mutu ba imani ka mutu banza ka mutu mushi wallahi sai ka mutu arne yanzu sai kullum mazhabin kai ba wai matafiya ɗaya ba duk wata matafiya da kasan ahlul lahi suna ji su sadu da Allah na taɓa bin wannan matafiyar matafiyar sallah ce ko matafiyar azumi ce ko ta zakka ce ko ta hajji ce ko ko matafiyar sadaka ce ko ta karatun qur'ani ne ko ta tafakkuri ne ko ko ta kai ko ta menene na bi wannan hanyar idan kika so lillahi domin in riski ma'aikin Allah gaira mahayyati kuma ni ban yanke kaunar za mu haɗu ba sai da kuma muka haɗu din lahu aynu alafin manzo Allah yana da dubu saba'in na hijabai min al-hujubi na hijabai shahidan wato duka waɗannan hijaban suna shaida kafirin mutahad mutahad suna shaida cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗauke da asirin Allah ko kuma duk sai da na gan shi a cikin hijabai waɗannan hijabai dubu saba'in da ya hajjabe kansa da su duka sai da na gan shi kuma a kowane hijabi na san sunan shi ba dan gaya mana kaɗan ba a cikin a cikin faidul ahmadi a hijabi kaza ya bauta Allah da kaza a hijabi kaza ya tsarkake Allah da kaza ai a kowane tasbihi annabi yana da suna a wurin to haka kuma waɗancan hijaban duka ya san su kafirin mutahassisi tunanin mai binciken da shi ya ga yana da girma ba zai iya zuwa ya bincike da kanshi ba sai dai ya sa a mai to tunaninsa ya hayyara fi yana fita hayyaci in aka je aka gaya masa Muhammadu Rasulullahi ba ga turawa nan ba kana gani kullum bincike suke akan addinin musulunci akan annabi ko kullum zamun taɓin hankali kullum aiki kenan za a ga bature ga tsabar ilimin ga kuɗi ga komai ka ji an ci ai yana da biliyan kaza amma sai gan shi da gajeren wando a bakin titi da singile ko kuma ka gan shi a bakin rafi da sarkan shi da yara ana wanka da gashi da gashi sai dross a to kaga ba hankali shine tahiyyar fi khairul mutahazzib tunanin mai bincike yana fita hayyaci a cikin annabi Muhammad so sun dauka wayewa ne da san hauka suke ba
huwal ayn annabi shine an baki aynul hay kai an bakin ma wato annabi shine hakika hakikanin hu in ka san hu to annabi shine hu wal a wal hawa aynuhu to ita ma hu din Muhammadu ce huwiyar zati aini Muhammadu shi ko Muhammadu shine hu dama ai a ƙa'ida aka ce maka shi ya za ka yi shi wa in annabi ka tambaya sai ce Allah in ko ka tambaya Allah ka ce a ubangiji an ce shi wajen sai ce Muhammadu na in ka ce wa annabi Muhammadu wane ne hu sai ce Allah in ka ce wa Allah wane ne hu sai ce Muhammadu to sai ka dawo da shi Ibrahim sai yi ma bayani duk lahu al-ka'batu al-ulya to ka'aban nan dai madaukakiya ta annabi ce in baka sani ba.
lahu baitul maqdis to baitul maqdis ma dai na annabi ne lahu tayyibatu tayyiba dai ba ainihin madinatul munawwarar nan mai daɗi wadda sa na jami'ar suka yi ta abin nan a cikin ta da kamshinta da sanyinta da ni'imarta sun ce da ma da bambanci da na ko'ina to shehu ya ce wannan wurin mai daɗi na annabi ne wadaba maqamatin To ainihin gidan matsayi gidan martaba shi ma na annabi ne wata aljanna ce daru maqama lahu al-khuldu jannatul khuldi ta annabi ce in kana so ka shiga so shi wal firdausu jannatul firdausi ma ta annabi ce in kana so ka shiga jannatul firdausi ka so annabi khayru ma'arasi jannatul firdausi nan ne fiyayyen wurin angwantar da bawa duk inda za a kai ango to bai kai jannatul firdausi ba wa daru salami to jannatul salami ma darus salami ta annabi ce ba'da adnin bayan jannatu adinin ita ma ta zama ta annabi wa uzlifat to je kai duka aljannatan nan ba an tanade su ne
wa talbisu maddahan suna neman mai yaban annabi shi shehu kenan. jannatul khuldi tana neman shi daru salami daru maqamatin jannatu adnin duka aljannatan nan masoyin annabin nan mai yabo mai marubucin diwanin nan aljannatan nan duka shi suke nema kullama almasi kai kowane irin nema kowane irin nema nema suke kudu yanzu to ba ma wannan wani ya ji wannan wani ciwo ya za a ce haka ko fatihar nan tana da haruffa takwas ga alifun ga lamun ga ha'un ga mimun ga dalun ga lamun ga lamun ga ha to in mutum ya ce alhamdulillah ƙofofin aljanna takwas duka za su buɗe kowace ƙofa tana biyo ta nan biyo ta nan ta nan za ka shiga to wanda shi ya ce ma ni ba alhamdulillah ni sunana ne ma alhamdulillah to yaya kenan
wa ma'awa to jannatul ma'awa mata annabi ce wa jannatun na'im jannatul na'imi mata annabi ce in kana so ka shiga ka so shi tazayyanat laka wato dukkan waɗannan aljannatan sun yi ado sun yi ƙawa suna neman hadimin annabi Muhammad tazhu suna takama ala kulli malbasi bisa dukkan kayan tufafi na ado aljannan sun yi ado matan aljannan sun yi ado gilmanin mukhalladu da sun yi ado ba wani suke nema ba hadimin annabi kawai suke nema
walam yabki amma shi hadimin annabi wai shi shehu bakal da ke magana amma duk da wannan adan da aljanna ta yi yan matan aljanna sun yi ado gilmanin mukhalladuna sun yi ado duka suna nema na yace amma wallahi ni bana neman su ni bana ma tunanin su kuma bana burin su gairan mustafa in ba mustafa ba sallallahu alaihi wasallam ni mustafa kawai nake nema ba jannatu adalin ko jannatu salam ko jannatu kaza ko jannatu kaza ba a ni ba wannan ba yo ko ba shehu ba a cikin shehunan mu ma akwai shehunan mu waɗanda wallahi wani in ka kalli fuskar shi in ka tuna aljanna kuma an ce wai akwai mata dubu saba'in ko dubu nawa ne za a je an je wallahi kana kallon sa kai ka san wannan je cikin irin wanda za su je su yi ta wannan wasan fuskar sa kullum ka kalla ka san ko a lahira wannan a fadan Allah ne mutum ya gama haiba ya gama waƙari ya gama imanina ya samu istiqama ya duk wannan fana'in da sukuru da ilmasi da indikaki cikin halarar Allah shikenan kuma an mutu shikenan kuma duka wannan sai ya wasace kuma ya dawo kuma haba ai sai dai gaba kuma wannan haibar da gani a duniya a lahira ci gaba za a yi ba za a dawo baya ba wa habibi to ba na neman wani in ba mustafa wa habibi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai nake nema sai kuma ubangiji ko kuma kace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nake nema da shi biyar wa lam yarda
shi Ibrahim ya ce shi bai yadda ba bil firdausi ya shiga jannatin firdaus duna takaddusi koma bayan tsarkakar ruhi ita da ke nema ruhi na ya tsarkaka duk inda na duba ga ubangiji na wannan nake nema al yawmani duniya da lahira gidaje biyu min niyya waɗanda Allah ya bani Allah ya halicce ni a duniya ya ka Allah ya halicce ni tun alamin arwahi ya kawo ni duniya sannan kuma ya alƙawarin lahira ya ce to duk abin da na aikata na alheri a duniya da abubuwan da za a bani a lahira baki ɗaya lahu na ba annaba hadiya duk ibaduna da karatun qur'ani na da salloli na da azumi na da zakka na da haji na da dukkan abin da na aikata a duniya da kuma abubuwan da za a bani na lada a lahira baki ɗaya bana buƙatar ko kwaya ɗaya na ba annaba duka yawmun yace ranar farko baqaituhu na wanzu a cikinsa wa yawmun rana ta biyu wafifi za mu haɗu da shi a cikin wannan rana gairu mukardafi babu da baibai gara a duniya a duniya za a ce sai ka hau jirgi za ka je madina ka je ka yi ziyara askarawa ma suna tare ka suna hana ka ziyara kawai ya ce amma waccan ranar fa ba wani wanda ya zai tare ka ga ka gashi mai kyau
وهلا ثابت القلب يا مدولانا بباق سواه لا ولا متاجس له اليوم مني مثل ما الامس قبله كذاك الباب لا في الود والمسجد تترست بالبدر المنير فانه تنادي وتنسمي ليل عندتي افوض امري لله مؤسسا جوني بخير الخير خير مؤسسي فلا تشني تنبي كل جدل ولا راد تقلب جبار ولا متاسس لتراه غريبا عينه ولسانه وأذواقه يا خير فوز ومفلس رجوت لأني لاعب بجانبه في أعمالي يا مولاي وإني يا مقدام على كل مستوى وأنا لدى
Amadu shehu ya ce mafi godiyar halitta mai suna Ahmadu wa halla sawadar qalbi ya sauka a tsakiyar zuciyata ba a gefe ba tsakiyar zuciyata a nan ya sauka mu ma Allah sa shehu ya sauka a tsakiyar zuciyar la ana bi bagin shehu ya ce ni ba na neman komai siwahu in ba annabu ba la
ba ni bukata wala mutatassisi kuma ba na binciken wani ko labarin wani annabi sam wai zauna ina tunanin wani annabi kaza ko wani wani kaza ko in shawar ce duk inda ta gani annabi nake nema ko bincike a kansa nake ba na binciken kowa sun shi al yawmu minni wato zama na wani tsabari wannan baiti a yanzu aka yi shi ba a da ba al yau din nan da ya faɗi wai zama na na barza rayuwar barzasiya al yau yau din nan da nake cikin barza
lahu na ba annaba hadiya duk abin da zan karanta a barzai dan ya faɗi ya ce wa in sahiral ubad fi darfi fihim fayin biyu ya ni fi sanar da gari idan manyan bayan Allah masu ibada sun fara suna karanta kundaye to ne kundi na tafakkuri cikin Muhammadu Rasulullah tunanin da kun da kaunar shi to da ko a kabari ma haka nake mislam alamsi na ba shi rayuwata ta kabari kamar misla mal'amsi kamar yadda na ba shi jiya wato zamana a duniya ke al'amsi jiya zaman duniya yau zaman kabari gobe lahira shi ne ma'anar bai zamana na kabari na ba shi kamar yadda na ba shi jiya zaman da na yi a duniya ke qablahu kamun shi kazaka al gadu haka nan gobe al ati mai zuwa bihibbi na ba masoyi na hadiya wa man masi abin nema abin hadiyya hadiyar rayuwa ta tabar wasiya da hadiyar rayuwa ta ta dunyawiya da hadiyar rayuwa ta ta ukhrawiya duka na bawa masoyina wa malmasi abin nema takarrastu yace na tsaro na katangu na garkantu bil badri da takaccen wata nawa kaina garkuwa nawa kaina dafafi da annabi muhammadu mai suna fatahu al munir mai haske fa innahu domin cewa in baka sani ba shi annabi Muhammadu binati shi ne ainihin wato wato sinafi wato ah, masuna wa tamtani da takurba bilal al arandasi a daren nan na gumurzu da makiya daren da ake gumurzu da makiya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mashina shine takobina kuma shine garkuwata أفوض أمري ina miƙa lamurrana لله ga ubangiji مؤسس شؤوني sannan ina kawo foundation din lamarina na faila خير الخلق da simintin fiyayyen halitta خير مؤسسي fiyayyen abin kafa foundation da shi duk mutumin da zai fara aiki ya fara da annabi to wallahi ba wanda ya sai rusa aiki ko me za a yi aiki da ya kai amma in ka fara gini da son zuciya a ba ya buga misali ba kuma ubangiji a faman usisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwan khairun am man usisa bunyanuhu ala shifa jirgin harin wal harin bi dinar jahannam wanda ya kafa foundation din ginin sa da tsoron Allah shi ne ya gine ne ko ko wanda ya kafa foundation din shi a- a gefen wutar jahannama bai an karba sai ya rufta da shi sai ya yi kasa da shi da mabiyan shi kenan ko ko wanda ya kafa foundation din ginin sa kan tsoron Allah shi ne ya daidai saboda haka shi ya ce to na ni kalamari na ga Allah sannan ginin faila da sumuntin yana da ta aka ginin saboda kaga kuwa katangar zulkar ne yake da ya mana mahadi kafiro ne كل كتل kowane maki ولا تفتن بي Allah karka bari ya mun dariya ولا أرى Allah kar in taba ganin تقلب جبار na juya wani maki jabbari baya a cikin yau mun yi fada mun yi fada har ta kai ya kora ni na gudu Allah kar in ga wannan rana duk bala'in maki ko za mu fada ya zama aljanni in muna fada ya zama wuta Allah mai gani ruwa in muna faɗa ya zama bera Allah bai dani magi in muna faɗa ya zama magi to in koma kare in muna faɗa ya zama kare Allah mai dani kura Allah duk abin da muke da shi in ya zama dora na kan shi ko me ya zama yana zama lan kwabe shi kawai da koma in jaka na manta an yi shi
wala mutahassisi haka nan ko mutahassisi mai kona mutum da wutar kiyayya ya ƙi ka kuma da dinga gasa ka da biyayya da dinga fadin abubuwa wanda ba dace da martabar ka ba Allah duk wannan kai mun maganin su litarham gariban shi ne Allah ka ji kan wannan bako wanda duniya da lahira ba ta san shi ba ƴan duniyar ma ba ta san shi ba ƴan lahira ma ba ta san shi ba
ainahu ka ji ɗan idanuwansa wa lisanahu Allah ka ji kan harshen ka saboda abubuwan da idanuwansa suke gani Allah in baka ji kan idanuwan ba ba za su ɗauki abu ba idan yana ganin abin da sai an ci kan idan su iya gani in ba ka ba har ke sai ba ta gidan haka harshe abin da harshe ke bari na ulumul gaibi in ba ka ji kan harshen ba halitta ba za su iya fahimtar magana ba wa azwaqahu Allah ka ji kan ainihin hawasul khamsi shine azwa maɗanɗana guda biyar wani ilimin malaman zahiri ke fitowa daga nan gani ci shaƙa ɗanɗano shafa shaƙa shafa ɗanɗano gani ci ilimin zahiri dukka ya ƙare da ilimin bada da shi kuma ya ƙare nafsu kalbu aqlu ruhu sirru malaman badi suna kewayawa da ilimin su ne a cikin nafsu kalbu aqlu ruhu sirru malaman zahiri suna kewaya da su da iliminsu a cikin shaƙa shafa ɗanɗano gani ji shoci to Allah ka ji kan ɗanɗano na ka ji kan shafata ka ji kan shaƙata ka ji kan gani na ka ji kan ji na
ya kai ga gausu ya fiye yin duk wani gausi mai taimako wa mumsiki mai yayi bakin ciki rajautu na yi guri li'anni domin cewa ni la yuzum bi janabihi fakacce ne ga halara muhammadiyya wa kibtu li a'mali amma kuma ina tsoron ayyukan almajirai na amawla
kan ubangiji na qaddisi tsarkake ayyukan nasu sun yi miyagun aiki amma suna so na sun biyo da kuma yanzu za a ce ba a san su ba za a ce ba a san su ba ai ya ubangiji sun yi tabara sun yi ayyuka marasa kyau amma ba sun biyo hadiminka ko masoyinka kai kuma ka faɗa mana almar'u ma man ahabba duk mutumin da zai iya shiga wuri a kori makiyin masoyinsa to bai kai ba a in ka kai duk inda ka shiga masoyinka ba shi so da ka waɗannan masoya na ne ga su nan sun biyo ni amma ban aka ce za a duba ayyukansu fa to ba abin ba kyau so da kar a duba su a bar su kawai ya rasulullah in mala'iku sun tare suka ce we know him
wa inni fa inni domin cewa ni ikidawun wato wato abin gabatarwa ne ala kulli mujtahan su almajiran nawa na riga na gabata ala kulli mustan a bisa duk wani abin sha'awar zuciya wa wani kuma mai rauni ne an ta'ati daga barin da'ar ubangiji afkara muflisi mafi talaucin abin yau fallasa ka san babba idan ya kai kukan talakawa ba zai ce ai sun yi kaza zai ce ai ba kaza ba kaza ba kaza ba kaza to an san ba da kansa yake ba wannan duk maganganun da shi yake da almajiran su ne shi shehu radiyallahu ya riga ya ba Allah ya bauta masa ya ji abin da ya to amma ko mabiya akwai abubuwa da ya ce ya ubangiji gashi nan ba gani na zo da rauni ga ni duk abin son zuciya shi nake yi ga shi nan na san banda komai in aka ce za a duba ni za a yi fallar so da ka karkace
wa laysa ni ba ni bukatar komai siwa anni sai dai cewa ni ittaraktu bi fadlihi ina kwaɗayin samun falalar ubangiji mu'addan li hadha ai ya ubangiji ni dan haka ba ka da ce dan falala kawai innal fadla bi yadillahi yuti man yasha in ba dan haka ba ina za a ce na riski abin da ajin haramun biyar ta ba na za a ce na samu abin da Muhammad Al-Hafiz bai riska ba, Muhammad Al-Gali bai samu ba, Abdul Wahhab bin Al-Ahmad bai samu ba, Abdul Nasir Al-Alawi bai samu ba. Allah ai dan falala da ba aka yi.
fadbur kafka To Allah ka dora kariyar almajiran nan nawa, wa kifi ka canza miyagun ayyukan su zama kyawawa. Ba wai so muke a ce a ta ai sun yi miyagun ayyuka an yabe musu ba. A ubangiji tun da na san kana da falala. miyagun ayyukan da suka yi juya su zama kyawawa ba ya ci an zubar da su ko an yare ba a miyagun ne a juya su cikin falala su zama masu kyau
يا ربي ya wani ولا تجزني في ليا kar ka saka min da aiki na سيئا mummuna ولا حسنا har kyakkyawan ma bana sa saka mana shi har kyakkyawan ma duka ni bana bukata yanda bana bukatar mummunan aiki to kyakkyawan aikin ma ni a gaban ka bana bukatar ganin shi بل bari ne من جمال المقدس da ainihin jamalan nan a tsarkakewa ita ce Muhammadu Rasulullah ita ce sakamako na ku أي الله ya ubangi يا رب البرية ya ubangi talibai صليا kai salati على سيد الأكوان a bisa shugaban kasantattu ورحمت نفسي ya Allah ka ji kan numfashi na na dauko nauyin halitta da yawa in ne ni shi sai gagare na koma in ba ka ce maka bai zaman numfashin ka ne kurum in ba ka wa dan adam ba zai iya dauka aikin nan dauka ba abin yayi nauyi محمدنا
Muhammadun mu والفاتح shi ne mabuɗin halitta daga hasratul adami المتحقق
wanda yake abin tabbatarwa cikin sunayen Allah العلي madaukaki لما أبلغته wato shi ne ya buɗe lima a galaktahu abin da ka kulle shi cikin hasratul adami zuwa nurul majali المتلمس abin neman kowa da kowa mala'iku da annaba da manzanni da waliyai da siddiƙai da shaidai da salihai da musulmai da mutanen kirki da 'yan iska duka shi yake nema har mutum banza ma shi yake nema to
وهو كاتم shi annabi shi ne cikamakin annabawa وهو كاتم shi ne cikamakin manzanni أتوا سبقوا له ya zo sun riga shi zuwa a kan su zo sababu da hussein suka riga shi amma buhari za ta ce wa minka wa min nuhi kai ne farko sun zo amma kai ne farkon su kuma kai ne karshen su kai ne awwal kuma kai ne akiru shi yasa aka kasa gane ka da dai an ce kai ne farko kan su a gane to amma da aka ce kai ne farko kuma za a ce kai ne karshe to sai kai ne gane ba وناصر ذاك الحق بالحق kai ne mai taimakon wannan gaskiya amma da gaskiyar kake taimakon gaskiya mai taimakon Allah da Allah
مكبسه abin dosar hasken kowa وهادي kuma kai ne mai shiryawa إلى خير الصراط zuwa fiyayyen hanya صراطك tafarki الجليل wato wanda yake bayyananne المستقيم ma'anan cari wanda ba tsaya ba dutse ba rari ba fari ba tudu sabbal shine siratul jari almustaqimi mai kake madaidaici النادي gwadabi غير مدلس ba wanda aka yi rashin gaskiya a kanka ba babu yan fashi babu kumbiya kumbiya a kan hanya annabi da hanyar da kaga ana biya ana cuwa ana kumbiya kumbiya to ba hanya annabi ba ce hanya annabi a fili take kawai hanya annabi a fili take haka nan duk malaman da suka ce su malamai ne za su ja bayi zuwa ga Allah suna shiryar da bayi kaga suna kumbiya kumbiya da harinci to ƙarya take ba wurin annabi za su kai kawai kakkai mamaki ma kaga sun ware kuskus ake ana cewa me na Allah kana ruwa a baka a jiro da kai za a yi kaga ka ka tutu to da ka nemi waɗanda za su baka ba wanda za su yi da kai ba ka zo ka biyo ka zo ka kafu ka gidanka ba abinci ba kaza ba kaza ka ce ka rubuta zo mu kaza ai kaza za kaza an kimiyya na ashe lissafi ake za ka yi tsada ko ba za ka yi ba
مع العلي To Allah wannan salati ka hada da alayen annabi حق القدر gwargwadon kadarinsa, قدر نبينا kadarin annabin ومقداره da nauyin kadarin nashi العلي wanda yake mai madaukaki العظيم kuma mai girma التأسس wato wanda aka kafa foundation din ginin halitta da shi sai da aka fara yin shi sannan ne aka yi alƙalami sannan ne aka yi lauhu sannan ne aka yi kursi aka yi al'arshi sannan aka yi mala'iku har aka zo aka yi abin da aka yi har yanzu kuma da annaba ake yin komai Allah zai yi komai yayin da ya so amma abin da ya kaddara kowane abu daga hasken annabi zai yi shi to haka abin yake alhamdulillah
Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya kara ma malam lafiya. Malam tambaya ta ita ce ya ina son malam yi min bayani ya zan yi a unguwar da nake ba a yin wasifa ba a yin wasifa sannan kuma ni gashi ina yi ina son malam yi min bayani yadda zan yi sannan Allah ya ƙara ma malam lafiya ina son malam yi min bayani sosai akan shehu Ibrahim Iyas radiyallahu ta'ala anhu da Abu Abbas mai titaniya
to magana a kan anguwan da kake ba a yi wazifa an yadda ka yi wazifa kai kaɗai dama sharaɗin da ke nan ko ka bar gari ya zama ka je garin da ba a yin wazifa to ka yi wazifa ka kai kaɗai ha kuma idan ya zama anguwar da kake ba a yin wazifa kuma inda za ka je in akwai nisa to kai wazibar kai kadai amma ka rinka kokari a sati kana zuwa wani wuri ana yi da kai a sati ko da su da in dai ba za ka wahala ba amma in za a wahala to kai wazibar kai kadai ba komai wannan shi ne shari'a amma idan ya zama akwai wurin da ake yin wazibar a kusa inda kake so ka zaɓa ne babu to kaga wannan ya zama son zuciya to shi ko magana akan shi Ibrahim wani abu ne wanda yake me za a ce wai an taɓa yin maulidin shehu radiyallahu anhu aka zo aka yi ta bayani wannan ya ce shehu shine kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza shehu shine kaza kaza kaza kowa ya dinga maganganu dai akan shehu to amma sai ji a radiyallahu anhu ya zo sai ya ce huwa rajulun muslimun haqiqiyyun shi shehu ba wani bane wani mutum ne musulmi na hakika musulmi ne na gaske wanda baya cutar musulmai da bakinsa baya cutar musulmai da hannunsa shi ibrahim ya ba halitta Allah hakkinsu to yanda duk abin da za a gaya maka akan shi ibrahim to shi za a gaya maka akan shi wasiya mutane ne masu tsarki wanda tun tasowarsu sun haɗu da iyaye lafiyayi iyaye managarta iyayensu malamai ne ba jahilai ba waliyai ne manyan bayan Allah kuma iyayen maza da mata mahaifin shoci ya radiyallahu anhu wali ne babba sai bi muhammad babarsa wali ya ce sai da aisha radiyallahu anha mahaifin shi ibrahim alhaji abdullahi yas wali ne babba sannan mahaifin shi ibrahim sai da aisha ita ma wali ya ce babba to haka kuma suka tarbiyyanci 'ya'yansu akan biyayyar Allah farkon abin da aka fara koya wa shi tijari shi ne san annabi duk da yana shari'i abinda sai ji muhammad ya fara koya mai san annabi sannan ya koya masa san iyalan gidan annabi sannan ya koya mai karatun qur'ani shekara bakwai ya haddace qur'ani kuma ya dinga bin qur'ani ya dinga bin qur'ani har ya bar garin su ya tafi wani gari ana ce mai jabal zaitun nan ya tadda wani babban wali akan dutse nan ya zauna ya karatun tajwidi shekara guda kuma rayuwarsa gaba daya Qur'ani karatun Qur'ani da bin umarnin Qur'ani dan karatu daban bin umarnin